الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء درع العميد sha biyar ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun je a darasi na saba'in da hudu da ɗari da casa'in da biyu ba darasi ba kusa darasi darasi na arba'in da ɗaya ko za mu tashi darasi na arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan afwan mamali biyomi wal laila na shehin malami ahmad ibn sunni rahimahullah ta'ala inda muka tsaya akan hadisi na ɗari da casa'in da biyu daidai za mu tashi hadisi mai lamba ɗari da casa'in da uku shafi na saba'in da biyar malai ce babul hamdi wal istighfar min rajulain idan takaya babu da zai magana akan godiya godewa Allah yin hamdala wal istighfar da kuma yin istighfari neman gafara a gurin Allah min rajulain daga mutum biyu bangarorin mutum biyu idan ta kaya idan suka haɗu wai idan kuka haɗu kai da abokinka kafin ku bar gurin ku yi istighfari ku gode wa Allah shine babu قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خالد بن مرداد قال أخبرنا هشيم عن أبي بلد عن جابر بن زيد أبي شعثاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال شيء ما لم يأتي ما لم يتعامل ابن السني ya karantar da shi malam ibn sunni kai yace malamin sa Abu ya ala Taibul Musnad ya karantar da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Khalid bin Mawdad shi wannan Khalid bin Mawdad din shine illa a cikin hadisi Khalid ibn Mawdad shine illa قال أخبرنا هشيم في كما يتي جيم ما لمن هشيم يا كان جدي ana riban ne shi kuma ya biyo daga malaminsa abu abuban an jabir bin zaidi abu sha'asa shi kuma ya ji daga malaminsa jabir ibn zaid shine abu sha'asa shi kuma daga malaminsa bara'u bin azib radiyallahu anhu ma kana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake idan ta kalmar musulmani idan musulmi biyu suka hadu bata saba suka gaisa wa hamidallah suka yi wa Allah godiya wa tanfara suka yi istighfar suka nemi gafara Allah gafara Allah azza wa jalla lahuma su ma Allah zai gafarta mu kaga mun faɗi hadisi yana da illa amma kuma idan ka cire kalmomin guda biyu ana kan hadisi ingantacce da annabi yace duk wanda suka haɗu mutum biyu suka gaisa to kafin ba za su saki hannun da ba zai sai zunubar su sun jibi akwai hadisi wanda ya inganta haka wannan tsarin ne na cewa suka nemi gafara suka yi wa Allah hamdala tsarin nan to shi ne bai da inganci amma wancan wancan gurin shi kadai akwai hadisin da ya nuna cewa hakan ya inganta idan an haɗa an gaisa to ana samun wannan gafara babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan takaya babin da yake magana akan yi wa annabi salati idan an haɗu su biyun da in zan haɗu ai yi wa annabi salati ba sai an hadu ba kamar yadda hadisi ubayi bin ka'ab ya nuna yanzu wanda yake da bukatu da yawa mai bukatu da yawa idan ya sa musamman daren juma'a da ranar juma'a kafin rana ta faɗi kawai shi kashe galfi da yi wa annabi salati to ba sai ka lissafa wa Allah bukatun ka za ka ga abubuwan ka suna ta hutsewa ɗaya bayan ɗaya za ka jawo mai Iza ko ko satin da ya wuce zama wani bitar umara abin da nake mai kenan da na lissafa kwanakin da zai a Madina na ce to kawai daren alarana alamin daren juma'a da ranar juma'a kawai ka gana da yi wa Allah mutane kaga lokacin da kake da kana Najeriya ma kana ta yin salati ya ballanta da ita ta samu kanka ta ba morewa a gurin wanda za shi kubara kullum ina faɗa ka ga ya wai din ke sai ma juma'a da asabar a wannan kwana hudun da za ka yi ko biyar in ba haka ba ka more da yawa ba juma'a asabar daren juma'a kai da yawa na salati har juma'a Allah ya jama'a ka ka tike nusuf ɗin ka application na nusuf ka shiga rauza a daren juma'a kafin addu'a kana ji ka wuce daga rauza kana jewa annabi salati har ka fito ka tafi juma'a kana jewa annabi salati to wa digari a zabar kuma sai ka tafi kuba to ka gaba muri madina domin annabi yake wanda in je yayi raka'a biyu a kuba kamar yayi umara ne raka'a biyu to kuma annabi duk asabar yake zuwa ya raka'a biyu a kuba to kaga Allah ya ce mu je ka ce da wannan kuma ka kai a wata kenan kawai ga yadda kake so kai a teta ba dan ka bora da yawa domin madar hudu ne kawai a Madina sauran abubuwan da zaka yi yana baka amma wannan ka teta dan ka mori zuwa Madina kan mutum ya ji samu hotel kawai ya ta bacci eh tun da kuli ne mai daɗin bacci to saboda haka wannan shi ne to in mutum ya shagala kawai baka ce Allah yi min kaza ban kaza ba ko a Najeriya nan yanzu ranar daren Juma'a da ranar juma'a har rana ta faɗi ka shagala da wannan Allah zai biya ma bukatun ka kawai ka shagala da yiwa annabi sallallahu alaihi kar ka kakkauta da ka ga jika juru in ka ci lokaci gaba kana abin hawa kana tafi kana kasa kai dai wa annabi sallallahu alaihi mutane suna wato za ka yi ta ganin gara basar amma wato sai wanda Allah ya rufa fa wallahi alazim in sai wanda Allah ya nufa don wani za ka zo an faɗa a gaban za ka faɗa amma Allah bai dole shi wani zai iya ba sai ta ya wuce bai ba amma ka daure ka sa wannan a ranka ka rika yi ka gani shi ne za ka mutum ana sai ka ji wani abokin karatun da ya kawo wannan me zirrin ne wayannan ne zirrin wallahi su ne wayannan abubuwan da kake kokari kana amfani da su kana rikewa sai ga wani abu baka ba sai Allah ya mun ba zai ma domin ya san wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqquhu ko ne in ka boye ka bayyana Allah ya sani saboda haka kawai a maida hankali gurin waɗannan abubuwan suna da wannan to wannan idan an haɗu ya kawo قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خليفة بن خيار قال حدثنا درست بن حمزة قال حدثنا مطر الوغاث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ مالمي ابن السني yace malamin da Abu Ya'la sahibul Musnad ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin da Khalifa ibn Qayyad Qayyad ai tele kenan ko ba ta boye sana'a eh ba hauke ne yake boye sana'a sai ta zuwa rance gurin yarinya shekara uku sai ta ce wanda yawai shi sibul daman kuma ƙarya yake baya aikin komai bai yake jira ya bai ana yi kuwa a haka mai jira bai ya bai sibul daman ce da tun suna kallon ma a matsayin jajajen jajajen kullum muna gaya musu bai din nan ƙarya ce suna kindi kaga yanzu ai sun daina eh da Allah wallahi majority sun daina akwai wanda na ga wani rubutu yana cewa yake gida ya zan bata lokaci ne haka da ya da zan bata lokacin sa ka da sai mun fai ko ya ba ko karatu mutum ya zo yana yi wallahi ana karatu su ne mutum zai yi ɗan dabaru kamar wani abu yake kuma yi yake ka fahimta amma yanzu babu da wahala in ɗago kai ga hango ne da kuwa so nake yi hankuri na zan zan je kai wani fai ke ke yawon mutu dandan na abu kai na san su amma yanzu babu zai gama ɗaga kai na kalli daman kalli hagu ba an ko ɗan fai ko ɗaya ba duk sun duba kuma ka san illar har mata da muke karatu duk na na experience wannan matsalolin Allah to yi ne malam kawai za ka nemi zana'a ka nemi zana'a ko in kan farce ne kai ka kyale wayannan makaryatan eh to wannan abu ya ala ya ce shehin malaminsa ibn sun ya ce abu ya ala ya karanta da ita ibn musnad shi ma ya jiyo daga malamin sa Khalid bin Mirdad shi Khalid ibn Mirdad shi muke biya kuwa oke um, durustu bin Hamza shi wannan durustu bin Hamza din shine wanda yake illa a hadisi shine illa a hadisi domin za ku ga ga gidan ma a can ya gaya ma kamar yadda ke faɗa munkar ne hadisi ibn Hajar ya ka a cikin lisanin lisan ya za a bashi sannan ƙadara kudi ya ce kawo shi a cikin abu a ba wal matrukun rauna na da wayan da ba a yi da hadisan ya rubuta sunan sa yawa shi jara kudi ne kenan saboda haka ba a aiki ba in ka ganshi din da ka ganshi akwai illa shi kuma daga malamin sa matsarun alwarar shi kuma daga malamin sa kata da ibnu da'abat as-sadusi shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ma min abdaini ba wasu mutum biyu bayi guda biyu mutahabbaini billah wanda suke kauna junan su dan Allah yastaqbilu ahaduhuma sahibahu da ɗayan su zai haɗu da abokinsa fa yusafihu ya gaisa da gaisuwa ta hannu kun san wata kabila ce ta fara kawo sunan musafaha na gaba al'ashariyun ‘yan kabilar da abu mutalakari su ne mutafaha ba sunnar mugarin su ce kuma addini ya zo ya tabbatar da ita to sai yake cewa ba wani mutum biyu za ta haɗu su gaisa wa yusalli yani ala nabi kuma biyu annabi sallallahu illa lam yatafarqa fati fati sai ya kasance ba ta rabu ba a ta tukfara lahu ma zunubuhu ba a ce an san kare musu zinabansu ma ta kaddama minhu ma abin da ya gabata na zinabansu wa ma ta akara da wanda suka yi jinkiri wa ba amma mun ji illa hadisin bai inganta ba yawa yi wa annabi salati falalarsa daban gaisuwa falalarsa daban duk mun ji wannan babu tabassumin rajuli fi waji akhihi idza laqiyahu babu da yake magana akan yin murmushin mutum kai murmushi idan ka haɗu da ka kuka haɗa fuska da ɗan uwanka idza laqiyahu idan kuka haɗa fuska kawai kai murmushi dan smile din nan ko bai dauka hoto zai je smile eh to ji kaji furta kawai ko yaya lada ne a musulunci wa wa dalga aka ka bi waje ne kalike haka annabi ka ina dan uwanka da sakakkiyar furta ma sadaka ne ai ga kullun ana son kawai ga bi kai sadaka kare ku da su kullun hadisi ne zuwa a daurin gurin sai annabi ya ce ba wanda yake so ba da wannan sadaka duka in yayi sallar wala haraka a biyu to ya yi wannan sadaka in kuma Allah ya baka dukiya ka ƙara nurun ala nur kenan sai za ba halin da turi bil ujur to mu duk wanda Allah ya ba kuɗi in kana neman wanda Allah ya ba mu kullun aljanna a hannu kaga ne muna ta faɗa sai da Abu Bakar yana certificate na aljanna mu kullun ne da jidika Umar Uthman ajarul mubashiruna bil janna to a duniya an kana so a tambaye ka waye ne certificate waye ne mu kulli a hannu shi ne mai kuɗin da yake bin Allah da kuɗin. Ko da za ka rage ya wani, da ya kira ni wani ba duk da muna da saura abin da nake mai, me da samun zakani ce ka ɗaura fizza, kar ka ɗaura gwal. Ka ɗaura azurfa kar ka ɗaura gwal. Domin dukiyar ka ta yi albarka kuma ka taimaki jama'a sannan mukullin ka ka rike shi a hannu. Domin kada matsalar gwal yanzu in dai da dala za a rika amfani yanzu an dena bude zakka ba su bude zakka kullum rabuwa za su miliyan sha daya ana magana miliyan sha daya amma in ka dauka da fi da miliyan biyar ka yi zaka bude zakka eh miliyan biyar saboda haka shekara biyar bayan gida da kake bude zakka yanzu kuɗi ya zo kuɗin ka bai kai miliyan sha ɗaya ba kuma a ce ka fita daga layin yan zakka cutar ka suka yi wallahi inda dala za a yi kullum yan zakka baya za kullum domin dala nan ba kuka ce la mu halal hamiya ne arab so da haka kyale da ya ta hukanta ka koma ga Allah kawai miliyan biyar sun kace Allah ya ta juya ta sannan mabukata yawa su in ana ƙara nizatawa abin ƙara ne su ake yi da talakawa saboda haka sai zanto mabukatan suna ƙara yawa ba za su da su kuma ana ƙara rage su shi sa malamai sun tattauna kwanaki kwanaki wani lokaci akan lalle a kyale dala a kalli fitza kawai idan fitza ne za a ga yadda ka saba shekara biyar baya miliyan hudu kake fitarwa da wani abu kuma miliyan shida ba ma dubu ɗari da hamsin ne zakarta dubu ɗari da hamsin yanzu a miliyan dubu ɗari da hamsin nan in ka juya ba baka ankara da ka fita ka da zagon zuwa da ne in ba a yi za a waje ka kashe so wai banda ba zuba mai a mota banda yi ina nufin kawai wai abin da ya shafi daida ɗan misali ga mutane ɗan abin da za a ciwo a ɗan ci a sha wallahi sai da tafi saboda haka duk ba su so kuɗin su albarka su yi amfani da kirsa ba ruwanku da dala na fi gamsuwa da wannan fatawar cewa ya amfani da kirsa miliyan biyar kana da ita fitan mata da zakka miliyan biyar fitan mata da zakka ya ne su kawai ba ruwanka da dala kuma sannan dukiyarsa za ta yi albarka kuma Allah ya rika sama albarka a rayuwa shikenan sai ga kuɗin na ta zuwa yana ta zuwa domin ta zaka ana neman alfarma a cikin da ya halatta ya halatta misali ka rage lokaci yanzu saboda buƙatar jama'a ka fitar da zakka ƙari ne ba ita da shi ba amma ragewa yanzu saura wata biyu ka ce yanzu mabukata sun yawa wurin fitar ya halatta sauran wata uku ga wutar ya halatta amma lokacin da yake tsara kwana ɗaya wannan bai halatta don ba hakkin ga wani na jama'a to wannan shi ne to a tabartum sakin fuska za ga mutum ya ce ba a ce wani kai kowane ya ce wuce haka Allah yi don ba ka dariya a aiki ga uku wuce haka Allah kawai ya ja ku ko da yaushe illa ma kuma gurin ta fi girma gurin mace mace ba ta dariya ai ta aure da duniya Allah ko ba ka da wani abin da za a yi nishadi saboda haka dole a rika smile rajin fuska Jariru bin Abdullahi al-Bajali kun ga kwanaki ka ɗan yayi bayan ya musulunta annabi ya bar duniya kada yace ba ran da annabi zai haɗu da shi ba sai annabi ya yi mamaki Duk ran da annabi yana haɗa ido da shi zai zaune. Wannan abin wato abu ne mai muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da Ba ka da kuɗin da za ka ba mutum dole ko masu kaurin ma'arufin wa mafiyarcin kairun bin sadakati ya duwa wa da wasa da dariya wani muna tattauna da shi ba mazaunin nan ba ne zuwa yake daga Abuja ya zo wani lokacin. Ya ce ya zo ne sai an tunkumo a biyo shi sannan. Ya ce muna tattauna da yake ce mana yace yi da jiran nawa za dariyar da in ka zo in ba da ko kobo in ka shigo mota ta gaba zai baka dariya ka mutu yace wallahi idan ba mutum dariya da wata da dariya zan zallare ka yace dan abin da na ba mutane ya kare in ka shigo kai kuma zai yi wasa da dariya ka fita yace haka yake yi to wannan hikima ce mai kyau hikima to saboda haka sakin fuska murmushi abu ne mai kyau قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الزحاف قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عمرو بن عاصم الكيسي عن عمر بن حمزة الكيسي قال حدثنا المنذر بن ثعلبة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال shehi malami ibn sulli yace malaminsa ibrahim bin muhammad bin zahab ya karanta da shi kuma malaminsa muhammad bin tanjir ya biyo daga gare shi kuma ya ji daga malaminsa amr bin hatim al-kaifi shi kuma daga malaminsa umar bin hamza al-kaifi shi kuma daga malaminsa al-munzir bin talaba shi kuma daga malaminsa yazid bin abdullahi bin shekir shi kuma daga shehin malaminsa sahabo annabi muhammad صلى الله عليه وسلم شيني براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يتي رضي الله تعالى عنه وقال يتي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه فسابحته sai muka yi musaba muka gaisa sai muka gaisa ne ni sai ce فقلت سيرت يا رسول الله هذا من اخلاق العجل wannan gaisuwar da muka yi ai ɗabi'un ajamawa ne tuwaye ajama wanda ba balarabe ba shi ne ba ajali wanda ba larabawa ba ai ɗabi'un su ne ba namu ba mu larabawa domin su larabawa ba alaka su ce sun guba juna yake yawa sai ce ai ba ɗabi'un mu bane aw hadha yukra sai ce wannan ba zai zama abin kyama ba fa qala sai annabi ya ce innal muslimaini idan takaya a'a ai musulmi idan suka haɗu fata saba har suka gaisa inda al'adar wasu ce to yanzu musulunci ne wata kajara sannan suka sakawar juna fuska suka yi smiling suka yi sakawar juna ba wai ku gaisa amma ka sha kunu ai ka za akwai gaisuwar da za ka ga an yi ta ne kawai eh aka saki fuska bi wuddin da kauna wa nasihatin da nasiha da na tsarat yawo ma bainahuma sai zunuban su zube su zube a tsakanin su mun faɗa duk da illar hadisi amma muna da hadisin da yuri goyi bayan cewa aka gaisa zunubai suna zubewa hadisi ne ingance babu kai fa yasalu rajul akahu an halihi ba ne mutum babu da yake magana akan yaya mutum zai tambayi dan uwansa yaya kake akan halin da mutum yake ki za ku anan za ku ga musamman ɗabi'ar ba hauki na tambaya ta yi daidai da wannan babu ahad ya ce bana kwana biyu kana nan kuwa irin wannan toshi yake ne kwana biyu bana ganin kai na ka shiga wannan tambayoyin toshi ne yake magana قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن سلمة البصري قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال شيخ مالبي ابن السنية مال منسى صاحب المسند أبو يعلى يا كرنجتي shi kuma ya ji daga jiya malamin sa Abdullahi bin Salama al-Basri garin da muka ce sai na Umar ne ya bude su jiya a tarihin sa ko da Kufa da Basra yadda za cewa baban gidan je kirkirin kasar Kirki da kaza da kaza da zamfara misali to shi ba sai na Umar je kirkirin Kufa da Basra ai kun ga muna faɗa irin abubuwan abubuwan da sai na Umar ya ba za su irgu ba tsarin danjo fito da gratuity da yana umar ya fara rubuta sunayen ma'aikata a yi wato mutu rijista da yana umar ya fara abubuwa da yawa kowane abin kaji shi ne kuma shi gratuity pension zama na gaske domin bajar da ya fi na ma'aikaci yawa in kana ɗaukan miliyan ɗaya in kafin kai rijaya zai ta bara baka miliyan biyar ko goma mutum har zo yake rijaya ba saboda kuɗi za a baka ba ku dai a maganar da shine ba za mu tozartar da kurutiyar ka ba mu ba za mu mutum ya kurutiyar ka ba mu tozartar tsobanka maganar da kenan kuma akan bai wuce ya fara wannan ka'ida bai wuce ya fito zai tafi unguwa am da zai tafi ciyawa da lauje ya gan shi tsoho yace tsohon ma'aikacin gwamnati ina za ka je yace ai zai je ciyawa ne saboda yace a ina yace mutum ya kurutiyar ka mu tozartar tsobanka ko gida sai doka ya ce duk wanda ya gaba aiki ya ji a ɗauki nan aka yi mota duk wanda sai a tura musu alal me fata waya eh shi za ka je ya jiro kawai eh ba kararrawa ba ce ka za akwai kararrawa akwai alal eh shi na zaba kararrawa ba ce ko ba ka ganewa malam Muhammad a wayar kan me in alal ya jibo alal daban kararrawa daban Now? Eh, shi na problem ɗin. Ban fahimta ba. Ban gane me kake so ka ce. Eh? A waye gaya ma. Na? Eh, ah, ai, yawwa, yawwa. Eh, akwai wanda aka gaya mana wani da ya je bashi, da aka je aka bashi, da aka bashi wani kuɗi ya zo makai. Ai, ya taɓa gaya muku shi, wani kuɗi ko miliyan nawa ne aka bashi ya faɗi ya zuma. Aka je aka gaya alaji, wani yana nan da rasa. Aka gaya marwa da bada aka bashi, ko miliyan nawa ne ya bashi ya zuma. wala da yi je asibitin duba shi sai na da bar kai kara ba wata idan ma mutuwa je mu ai kaga akwai rashin sa a rai misali ma da Muhammad abin da ya sa mu na mutum mutum zai fadi yau mutum ya kabi daga nan ai bai sa ran da haimar ba amma su zaman sai na Umar ka san cewa za a baka wannan kuɗin ka ga da babban yawa wanda already kai jira ne kace dan kuɗin shi kenan yanzu ka mutu tunda ka yi ritaya sai wani kuɗi ya zo ba da ba tsammani amma wannan kana sa ran da ba za a baka
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إيه نجيا أجيا أيو جنك زوج تيما ده زوج زوج لي غير أجين زوج زوج أبدا yake cewa ai da yan sojoji ma sai da suka kare kwanaki yake wallahi sai da suka hana shiga da fita sai da aka suka ji alal suka bar gurin akan fannin haka je na ya mutu ko shi ko da shekin ba eh na nan za a gudun ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaya mar girman kudin aka yi ko Allah ya jauke shi akan da duma ya mutu. Eh, kare ba. Allah ya jauta. Eh. Sun za ku doja. Eh. Yawwa, ba ku ba da abin duniya ba. Allah ya jauye. Na'am. to shine yake gala akbarana abu ya'la qala hadathana abdullah ibn salama al-basri shine ko qala hadathana ibrahim bin khalid bin qudai an thabit an anas radiyallahu anhu qala shi malami yake malamin sa abu ya'la sahibul musnad ya karanta da shi kuma daga malamin sa abdullah bin salama al-basri shi kuma daga malamin sa imran bin khalid al-qudai shi kuma daga malamin sa thabit shi kuma thabit al-bunani kenan shi kuma daga shehin malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal ithnain min ashabihi wani mutum annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yu'aqi kana rasulullahi yu'aqi bainal ithnain min ashabihi annabi ya kasance yana hada ƴan uwantaka tsakanin mutum biyu a cikin sahabbansa ai mun ji wannan tun annabi ya rahama ko cewa da aka yi jira daga maka zuwa madina sai annabi ya haɗa ɗan maka da ɗan madina ɗan maka da ɗan madina ɗan gari da bako to me yake fa yaqulu ala ahadihi ma laylahu har wani lokacin ba kaga ɗaya daga cikin su ya je jira ɗaya ya tsaya a tsawon lokaci yana jira kamar wadawa a adabu da mubarak kamar abu da da salman al-balidi ko ai kun ga da yaje neman sa sai da yaje wa mata ina mutum aminin sa ne kai adali ma Salman al-Farisi Abu Darda ki yace neman auren sa sai ya tura Salman al-Farisi a ne ne yaje ya nemo masa auren ta yana zuwa da ya fito sai ta ce ai ko waje nake so ba kai nake so da ya zo gina bare shi to alhamdulillah ba wani damuwa ya baba Allah ba ya tsallake kai za wa aji ba shi da matsala kai za ka tambayi mala aliyu amma ya ka tambayi baba shi ya tsallake saboda haka da ya je jiran da ya je jira ya je jira shi ne da ya shiga ya ce ina mutumin da take ce mana yana nan ya tafi gona ya ɗabi'unsa ya halayen sa ce ai mutumin naka kullum zallaye abin nufi saboda tsamar bin Allah ji wai da lokacin ta. To shi abokin da yake mai fasaha ne sai ya gano cewa yake to rabu da shi ne ya zauna. Ya ce ba kwana zai. Dare na yake gaya miki ya ce goma ka kwanta. Farkon dare ya ce goma ka kwanta. Ya kuma miki ya ce goma sai dare ya rage saura ɗaya bisa uku. sai yake cuta shi kai sallah to shi ne sanin ya gaya mai yake ka sani kuma komai iyalin kana da haƙƙi a kanka shi ne kai ƙarar da zuwa ruwa annabi ya hana yi sallah da sai annabi ya tabbatar da sahabin cewa abin da ya yi ba daidai ne ka sani jikin kana da haƙƙi a kanka iyalin kana da haƙƙi a kanka wacce ta gaya mun tana gaya mun cewa wallahi al'adun mijinta saboda tsamar shigul magana da tana so ta yi da shi sai ta yi sai ta nemi yafi mijinta ba kuma sabon aure ba wani jimawa sosai ba kwata kwata auren bai yi shekara uku ba amma wallahi ta ce sai ta yi ba a kowane sai to da Allah ina son magana da kai wannan wanda irin abu ne majhul ajiza majhul shine in muka kai majhul ne sai mu cire tuban kawai sai mu ce ka zama mashauri eh me kona kansa kenan baka da lokacin iyalinka ballantana ƴaƴa ta ce wallahi malam muna magana da idan mun wajen minti goma sha biyar tana kumburin ta ce kaga wannan zaman da muka yi muka yi tattauna yanzu na iya gaya wa matsaloli na shi ba da wannan lokacin da za a ga didi bare kuwa a ba wani shi ba shi ba da ba da wani ba da shi ba ne shi ba tsarin tsara harkokin duniya ne gwara ma wanda ka ga ibada yake to shi ba ibada ba ce wallahi to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne to kaga to sai Salman al-Farisi ya zo ya dau lokaci fa ya dula ala adi malaikum ana samun ɗaya daga cikin su ya zo yana jiran tsayin har ya dau tsawon lokaci na dare a ta warka a kawo sai ya haɗe ɗan uwansa fa ya kawo bi wuce ya haɗu da gidan cikin ƙauna wa lutfi da tausatawa sai ya kulu ya ce ni kai ba kunta ba ai bayan mun rabu da kai kwana biyu wai ina ka shiga ne irin abin da bawo yake faɗa wani ina ka shiga irin wannan ne ina ka shiga wannan abu ne mai kyau ka tambayi yanayin mutum kwana biyu kana nan kuwa wa amma amma ولم يكن يأتي على أحدهم ثلاث لا يعلم علم أخيه amma mafiya yawanci balan ya kun eh mafiya yawanci lokaci balan ya kun ya aji ala alim salatu la ya'lamu ilma akhihi ba zai taba yiwa a samu kwana uku ta shuɗe ba mutum bai san halin da dan uwan da yake ciki ba kwana uku haka karatun da muke da umma hadi matan aure wata daga ciyayi wata magana ce ta ba da sha'awa ta yi a cikin iyaye akwai yawanci ɗan boko da likitoci da daktoci a cikin su ta yi kwanaki ba ta zo ba wajen sati biyar ba ta zo ba da ta zo muna karatu muna adabar rufara sai muhammad ina aka yi ta ce ko haka ake yi ta ce yanzu ma mutuwa ne bai amfani karatun da muke na ji daɗin magana ta ce ta ce ba mai iya tambaya a matsayin mu na mata ku ji yaya ina nake ina karatu kwana sati ɗaya biyu uku ka ji hanya kuwa ne ina ganin wani kullum gurin zaman sa na biyu lafiya kuwa wannan shi ne tsari shi ne musulunci amma mu ba mu don sai ka gan shi wa haka ce da dama ko ba haka bane to wani ni bane a tsarin musulunci je ka tunke ba ka ji lafiya kwana biyu ina muna haduwa da kai kwana biyu uku yanzu ba ka nan da ya faru wallahi ba na nan na ɗan yi tafiya ko kuma ba na jin daɗi wannan shi ne tsari to su ta banki kwana uku in ba ga mutum ba za a bibiya a ji yaya me ya faru Allah ya ba mu yi kwanɗan bakawa. Babu a ina rajuli a kawo Allah yuhibbu babu da yake magana akan cewa mutum ka gaya wa dan uwanka cewa kana son sa shi a wannan hadisin da muka biya yanzu akwai wanda yake illa a ciki ne Imran bin Khalid al-Khuzai kamar yadda na faɗa bayan gudun rajulu a ilamu rajulu ka sanar da dan uwanka annahu yuhibbu cewa kana son sa kana son wani dan Allah eh wannan musulunci tsari ne na musulunci قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد عن مقدام بن معد كربة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء مالبي ابن السنية مال موسى أبو عبد الرحمن دار كنيا سيدي يا كان تدعي كما مال موسى شعيب بن يوسف ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa ya haya bin sa'idi shi kuma ya jiyo daga malamin sa sauru bin yazid shi kuma daga malamin sa habib bin ubayd shi kuma ya jiyo daga malamin sa miqdad bin ma'adi kariba radiyallahu anhu yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya da rinda Allah tabbata a gare shi yace idza habba ahadukum aqabu idan ɗayan ku yana son ɗayan wato ɗan uwansa idan a habba a hadu kuma kawo in ɗayan su yana son ɗan uwansa bali yau alimu mu zali to ya gaya ma ka sanar da shi cewa wani inni uhibbuka billah ina kaunar ka dan Allah wannan tsari ne na musulunci ba kwa ganin turawa saboda soyayya yaro zai kwalle daga filin bar ya tafi da gudu ya rungume Messi ko ba haka ake yi ba ko ya kalle da gudu banda rubutowa da suke yi za a zo da shi kaga ba lada zai zo da shi da kajuwar bara a hannun da ya rubuta muna son ka kai Ronaldo muna son haka na haka yake haka yake haka yake haka yake kwarai da gaske kwarai da gaske a a kuskure ne da ba ya kai ba ai ina kalmar kuskure ce to Allah zan ka dan ai da ba ita kanta kalmar ko ko wanda yake karatu ai zan ka ga yawanci sai ma abota malaman mu ka ga ko alaka mu ta farko da professor Mansur ta fada abin da na fara cewa mala inni uhibbuka billah ka ina kaunar ka dan Allah ya ji ahabbakan lazi ahabbta ni lau wannan kaga mutum ya fahimci amma zo ka ga wani yanzu ka ce ina rai ce ina kokko ne kawai ya ga wace ni kake so na buku ke ka wallahi saboda haka dole sai kai ba a tallan ilimi a gonar jahilai sai ka san wannan ka ga yawa sannan kalmar kuma sai ka faɗi kamar yadda ibi ya faɗa sai ka tsaya ta da cewa dan Allah uhibbuka bi inda da ka faɗa da larabci inni uhibbuka billah yawa to wannan shine babu ma ya kula rajuli li aqihi babu da yake magana akan abin da mutum zai gaya wa dan uwansa idan kana lahu inni uhibbuka idan yace da shi ni ina kaunar ka قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا مبارك بن فقال عن ثابت عن انس رضي الله عنه lallai jihi malami ya ce malamin sa ibn mani'in ya karanta da shi kuma ya ciyo daga malamin sa hulbat bin tsari shi kuma daga jihin malamin sa mubarak bin fazala shi kuma daga jihin malamin sa sabi da kaji sabitul gunani ka san anas ne zai zo a gaba domin babban ɗalibin anas dan malik shine sabitul gunani رضي الله عنه أن رجلا حقيقة هو المتي قال يا رسول الله يدرك يا بعد الله إني أحب فلانا ولا إلا كون الوالد الله قال جاء النبي كيف أخبرته قال يا رب قال ردك قال لا يجاء قال جيت قم فأخبره ساكت لك يا رب haka mai da aka faɗa su al'adar su abu ne da ba wani kyama ya je ka gaya maka kala ya tashi balaki ya je haɗu da shi فقال زيد إني أحبك بالله يا أخي إنا قولك دم الله يا كي دم أوانا فقال زيد أحبك الذي أحببتني له وبيجد لك تولي لنتي كيما الله يتعيشوك الدعاء دي ميكو أحبك الذي أحببتني له إذا قال الله يتعيشوك أي دي كينا دي كينا أغاني كما يجد ويجد الله إن يتوكا sai sai ya soyayya ta zuka ta bayin Allah ba kowa ba don wasu ɗauka za su yi ko a ai yan duniya ba za su zo ka ba soyayya da ake nufi a inda haka ne ai da da da da annabi ya fi kowa masoya da bai da bai da makiya har yau duniya yana da makiya abin da ake nufi mutanen kirki za su so ka kuma akwai wanda ba na kirki ba har duniya da nake ba za su so ka ba to ana nufin mutanen kirki za su kaunace ka dan Allah saboda kan abin Allah suna kaunar ka dan Allah shi yake nufi لو هذا ولنوي ده وقال أخبرنا أبو يعلى هذا دي أمتر أحبك الذي أحببتني له وبنجد أنك تقول لنجي الله يساعد شوك كيما قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا أبو عاصم an aiwata bin shuraihin an uqbata bin muslim an ali abdurrahman al-hubli al-hubli an abi abdurrahman as-suhabi an mu'ad radiyallahu anhu qal shehu malami ibn sunni yace malamin sa abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi ma ya jiyo daga malamin sa ishaq bin ali isra'il shi ma ya jiyo daga malamin sa abu hasim shi ma ya jiyo daga malamin sa haiwatu bin turai shi ma daga malamin sa kuma bin muslim ana abi abdurrahman al-hubuli to sai shi shi ma daga wajen malamin sa abu abdurrahman as-sunabi shi ma daga wajen malamin sa wa'ad bin jabal radiyallahu anhu kada yake da kiran ni rasulullah mazo jira da mutum Allah tabbata a gare shi ya haɗe da ni ba kada biye ni ke rika hannuna fa kada ce ki ya mu'az ya kai mu'az inni uhibbuka billah ina kaunar ka dan Allah annabi bai gayawa wannan kalma da daɗi dai annabi ya ce yana son ka ai kike ran kuma ka san gogewa da wato samun da za a yi ne ka so a soka in ba ta samu ba to a soka ko kai baka so ba ba wai ka so a kika ba ai ba ban daji hankali yanzu ko a duniya suka je gurin budurwa kai ne mai mutuwar sanda ita kuma ba ta zakka ko jiwe ko jiwe saboda haka jiwe shi ne babban morewa an gane ko shi ne zo mana to kaga annabi alaihi salatu wassalam ya ga wa mu'az yana kaunarsa mu'az dan jabal radiyallahu anhu qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ce idza hababta rajulan idan kana son mutum ga wata ka'idoji sai annabi yace duk wanda kake kaura fala tumarihi kada ka rika mutu da shi eh domin mutu in kuna jayayya yau da gobe da wanda kake kaura sai ka ga wata ran sai ji ba ta haka domin ana yin wannan ana yi zai zo ya ce wallahi a su ka iya ce ma ba zai fara kan jira ne sama sama daga na ko zai kowa da wallahi ƙarya ne har da ya ba ki kuma wallahi ƙarya ne sai ni nake ma ƙarya ni da ba faɗa ƙarya ne to kaga nan ya ba ki kuma da abin ya tsara da wani ce kai kake ƙarya to nan ya ba ki to kada wanda kake kauna kuke girmama juna kada wannan abin ya tafi a haka ya zanto akwai magana ne ta fahimtar juna ta tattaunawa ta ba da dalili duk wanda kuke tare da shi ka fahimci mai bukatar dalili ne shi ake tattaunawa amma wanda ba wai wanda yake nema ba kawai so yake lallai sai ya kosar da bukatarsa wannan bata ma lokaci zai ta mika yanzu ka zai karan ma kawai amma wanda yake neman gaskiya ne shi yake tattaunawa ko awalo zaka ya halatta ku je wala tujadilu ahlul kitabi ne illa bil lati wa jadilun bil lati hi ahsan ko da yin zaka yi tattauna kai dan a gane gaskiya ba dan ka zama hero ba dan a fahimci gaskiya wanda ka san cewa ko an yi an gaba ya an gaba gaba da yake oho to karka yi bata wa kanka lokaci to annabi yace kada kai jayayya ne an gane ko wala tu jarihi nan wata ruwaya da ina duba kawowa suke wala tu najiyahu aka ce kada kai jariya ne ko wala tu jarihi kada ka zalunce shi wala tu jarihi kada ka jahi kasuwanci ko ne na jira abuwan ana ne malama malokacin hajjar da ke ba shi ba tunani yake yi ko man bai da ya kare ne an mu'adha radiyallahu anhu qala lakin shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kada biye ni annabi ya rike hannuna annabi ya hadu da ni bai rike mu hannu ba qala ya mu'adh yace ya kai mu'adh inni uhibbuka billah ina kaunar ka dan Allah kare yake kuntu wa ana wallahi ya rasulullah yace ni ma na rantsi da Allah ni ma ina kaunar ka uhibbuka billah ina kaunar ka dan Allah kana shi abala wa hadibuka kalimatin taquluha fi duburi talatika kin bana kaga wanda yake kauna zai gawa kin bana nutar da kai ba bana tarar da kai wasu kalmomi da zaka rika faɗa a ƙarshen sallar ka ba dubu shi ta ba dai wajen dubur suna fassara abu biyu wasu ce a tayya ta karfi wasu kuma suka ce bayan an yi sallama shi ta za ku wasu ba sa kawo shi a me a jikiran bayan sallah suna kawo shi ne a jikiran sujjada ƙarya a tayyar ƙarfi to ma tayyar ƙarfi ana so kai addu'o'i da yawa ana bukata a tayyar farko ne za ka yi a tayya da salatin annabi kawai kadai ko tayya zalla ko tayya da salatin annabi shi ya fi inganci amma ta ƙarshe ana so addu'o'i da abin da karshe kai ta zuba ai ta zuba yawwa to shi ne yace ba za ta da kai ba shi za ku ga a addu'o'in da ake yi bayan Allahumma anta salam wa minka salam bayan istighfari wasu na kawo haka Allahumma aini ala zikri wa shukri wa husni ibadati ma'anar da shine Allahumma ya Allah a'inni ala zikri ka taimake ni akan zikirin ka ambatan ka yanzu muka gama faɗa yanzu nan cewa an yi bayanin falalar salati annabi amma wani sai wata shekarar da za gobe ba wannan satin bai dauki sati daya kuma yana da matsala da yake so Allah madaukakin sarki ya warware ba amma ya kasa saboda Allah bai taimake shi dan yayi duk wanda ya ga Allah ya ba shi dama yana iya ambatansa kana addu'a kana zikiri to kai gode wa Allah Allah zai amsa ma addu'a domin idan Allah baya san amsa ma addu'a zai hana ka roƙonsa kullum na faɗa wannan kalmar dan ta zama muku dare idan Allah baya san roƙon uwa ya biya ma bukata zai hana ka roƙonsa ba za ma kai faɗa ba wani baya iya addu'a sab amma kai Allah ya taimake ka kana iya tashi da dare kana iya yi bayan sallah kana iya yi a cikin sallah don Allah ya baka wannan damar kar ka fasa domin annabi ya faɗa duk wanda yake addu'a ɗayan uku ne duk mai addu'a ko dai abin da ya roƙa a bashi ko a bashi abin da ya bi wannan saboda wannan abin aka baka matsala ne a rayuwar ka sai a canja ma da wani ko kuma a ajiye ma ta ranar alkiyama haka annabi hadisan Abu Hurairah kun san duk hadisin da yazo cewa man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wani hadisi da yazo na magana akan wanda baya roƙon Allah Allah ya rabu shi da shi duk hadisa kasab din na Abu Hurairah in dai a warkan wannan magana ne na Abu Hurairah to saboda haka ko wayan hadisan da ake magana suna magana ne akan wanda baya addu'a rashin arzikinsa ake so a faɗa amma wanda yake addu'a kullum a garin magana da ke yi shine to idan mutum ya zo ka roki abu baka gani ba ka kuma roka ba ganshi ba rana da kiyama sai mutum ya ga an ba shi lada na musamman sai ya ubangiji wannan ba sai a ce kai ta roko na ba mu baka a duniya ba sai muka ajiye ma sai ka ji mutum ya ce ya Allah ina ba baka taba biya mun bukata a duniya ba sai da na zo nan kuma kai ya wuce eh domin nan da haƙora biyu cewa ya ke shi kafin sa goma har yanzu bai ga komai ba to haka Allah madaukakin sarki baya bari addu'a ka tafi in dai kana addu'a kai ne addu'a ne kar ka dina to saboda haka wannan gini dan to gini abin da yake gaya mana Allahumma inni ala zikri wa shukuri wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan bi ambatanka Allah ya hore ma a ga ba wai kai ba ƴaƴanka ba ka dora za a hanya yaron ka ya zan zai shiga wani aiki ne yake faɗa in zai fito in zai ci abinci in an duk wannan in an ga mara lafiya a hanya ba dariya ake ba ba koyawa yara ake ke ne kaza in an shiga asibiti marasa lafiya ga abin da yaro zai ce ka ba wannan ka gama taimakonsa ka tsora yaro akan wannan ka ce nake me ko ga mutum ai taimar dariya to sai goma tarbiya wanda suka koyi tarbiya a gida da makaranta sai game da sun dangi alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka bi fa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila yaro ya koyi wannan me ko ga yaro a dauke shi a waya a bai da shi comedy ai ta ai ta dariya a ga mutum an koyar da su cewa wannan Allah ne ya jarrabe shi addu'a ake yi kai ma Allah ba zai jarrabe ka da wannan ba haka annabi ya faɗa to wannan shine tsari mai kyau to sai yake cewa wa shukrika da gode ma godiya ga Allah ka farka ba wani bawa Allah da muke magana da yayansa plastic dan ya ga dai kada da yake haka kawai cikin dare ya rike mu waya waya ta yau ta yau a yadda yana zuwa kawai lafiya lau ko an fara bai kawai ya kasa dai kafafuwan da yake yana ji in ka taba kafa daga kafa zuwa nan duk sa yana ji amma Allah ya kasa tafiya kai nawa ka ba Allah ya kyale na ka kake tafiya ba abin da ka bai to sai ka gode mar wannan baiwa da yawa wani yana can yanzu ga kudin a jirgi amma bai da lafiya to shi ne godiya kullum a rika gode wa Allah abu da ni'imomin da yi domin ni'imomin da yi mara ba za ta irgu ba wani ta yarda ne a mata layi la ta duha inda za ku irga ba za ta irgu ba numfashin da kake yi yanzu ka je ka gajiyar wayi kuma sai kana da hanya musamman lokacin corona sai ka yi da za a kama oxygen kai ku yanzu ga gidan saboda yi ba yawa ba wani lokacin sai ka zuba hayaki a ciki sai ka horo shi saboda akwai da yawa ko ba haka bane yawa to saboda haka wannan shine wato wato abin da ya kamata ko da yaushe mu ke wa husni ibadati da kyakkyawar bautarka ibadar mai kyau kun ga wannan matsalar da kuke magana ta faira a dinna wani ya kira ni yace mun kauyen su yace kawai yanzu wato an shiga kauyen gaba sai an rikita musu yayi wallahi abin da yake mun time of yace an rikita musu yayi hankalin da aka yi bai ba san mun yi wannan karatun ba don ko gidi ba karatun wallahi kawai ya kira ni yace gaba ɗaya ziyarar su da yawa suna nan sun tara su ba su daina sallah a wannan ƙauyukan ya za a yanzu na ce kuma babban illa shi ne wai ɗaya daga cikin limamin garin har da shi na ce to akwai aiki a kan aiki da to irin wayannan matsalolin shi ne ibada wanda za a yi mai kyau bayan zuka an raba kai da Allah idan haka ibada mai kyau a komai za a iya yi wallahi haka ai zai wahala a nan ka san dalili sai daga cikin dalilan shi ne wato ko a inda ka ga ana yin irin wayannan gwamnati ta take da sulɗa wajen gina masallaci ita take da sulɗa wajen tura liman da ladan da kula da masallaci shi za nan kuwa da mutum yanzu yanzu ya yi ƙaton gida kai kan ka jera ne tun da ake shakka ne kai da mutum ya yi ƙaton guri ya gaira da hali zai ce a ɗan yi ɗan masallaci a gefe ko ba ka wani ba ruwan gwamnati da ito shi sa ba za a iya kwantuwar ba amma saudi yanzu kowaye ne duk kuɗinka in kana so ka gina masallaci sai dai ka je hukuma idan ka je ta bada ka gaya su gaya ma ga yadda take so a yi bayan an gama kuma a gaya ma za a ɗaunori ba na ba ku misalin wani bawan Allah wani mai kuɗi bayan an gama gina ya tashi a masallaci ya yana neman alfarma abin masa jaran ban ɗakuna shi da ƴaƴansa shi ya gina gurin ya ce alfarmar da yake nema abin mabban ɗaki shi da ƴaƴansa da jaran masallaci attajiri ne mai kuɗin gaske amma wallahi ya ce abin masa wannan ka'ida shi ne duk inda ka gani ba ka gani yanzu ana tunanin irin masallatan nan su bin ladan zuwa yi ai ba ka ga tsarin da suke yi a ta sallah ba ta yi lokacin da harami suke sai an gida saboda suna da tsari amma a nan yanzu ba wanda zai zo yanzu nan masallaci na ne ba za ka yi mun ka'ida da duka ba domin baka san ya nake zuba mai ba baka san ya nake gyara masallaci ba baka irin wayannan amma san baka isa ba baka isa ba to shi yasa matsalolin suke da yawa a nan kuma magance su aiki ne domin ba ruwan gwamnati da abin da ya shafi gudanarwa can kuwa limani ba ana da hukumar da za ta yi mai injari komai ba kai sake abu da kanka ba wallahi sai an sani ana yi ana ta tafiya ana ganin yanayin ka ana promoting ɗinka har ka kai matakin da za ka je cikin manyan limamai waɗanda suna cikin masu faɗa a ji a harami haka suke yi tun daga matakin ƙasa har zuwa na sama amma nan fa da na jira ko yanzu da wasu kuɗaɗe sun zo mutum yana ji yana gani da ya tafi wani guri yana yi ko da da masallaci kusa da kai da kai katin gida sai kai dan karami kai ma don ba ka so ka rika fitowa in an kira sallah asuba kuma ba wanda zai hana ka inda za ku yi gidaje yanzu gaba ɗaya kakaf kowa ya masallaci a ciki ba ruwan gwamnati gidan ka ne to ya za a yi gyara ya zuwa haka to shi sa duk abin da mutum ya ga dama faɗi Allah ya tsawo na a inda kuskuren yake shi ne ka gane yawaitar masallatai yawaitar ai ɗaya daga cikin manufofin zuwa jam'i gaba ɗaya shi ake rusawa domin ɗaya daga cikin manufofi na zuwa jam'i ai don ku haɗu alal akalli yanzu injiniya yana da basira da psychologist da zai iya ganawa da bayyana cikin matsala idan kowa ɗaya yake a gidansa ya za mu ganewa da yana cikin matsala ya za a gane wane yayi kaza ai ɗaya daga ciki kenan ne ba a nan ne annabi ya go su shigo masallaci kayan sa a yayyage ba ya hau kan minbari yayi da awai da sai ko ku kuna da gwada guda biyu yan ko ku da yawo da ɗaya kayan sa a yayyage gaba ɗaya cikin su ya tattanja wani sahabi ya shiga gida ya ɗauko alkama ko dabino a tafin hannu ya kawo annabi alaihi salatu wasallam yace man sanna bil islam sunna mutane suna ganin wannan da iya wannan na tafin hannun annabi ya rika murna aka ga fuskar sa kamar lulu na fitowa saboda murna wannan ya fara kawo sadaka duk da wasu gane bi annabi yake nufi ba sabai ka rika shiga gida kan kace mai wannan sai gaji an yi dalan jira guda biyu na kaya da kuɗi da abinci kina annabi yace man sanna bil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda wata sunna ta mutu ka karaya ta ba wai ka kirkiro wata ba rin sunna da aka aka aka danne shi da wasu ba ta gane wannan sai wai sai na umar ai je kirkiro tarawi a a sunna tarawi tun zamanin annabi akwai ta mutuwa dai sai na umar ya yi revival din ta shikenan to duk wanda ya rayar da sunnar da aka mutu to yana da ladan duk wanda ya aiki da ita abin da ake nufi kenan to idan ba a masallaci ba idan za a bai suwa nan a nan ne masallaci university ce a faculty faculty idan a ya taso na unguwa aikin gari a nan za a tattauna abubuwa ya taso wane yana cewa a wane yanzu ya zo an an ya bude gida gidan da ya bude kuma gidan kaza ne ya ce ba yadda ba duk wa'annan guraren a nan ake magance su in kowa ya koma gidan da yi sai ya za a yi wannan manufar tana ina ta tafi kenan kuma yana ce alamomin tashi alkiyama musamman juma'a kawai yanzu kowa zo yake ya zama limamin juma'a su kada haka wani yanzu a ta Allah ya sauke za ka ga Dr. Sani ya yi wani littafi a kan yawaitar wayannan masu ɗan ƙaramin littafi ne aka ya bamu wanda za ga akan wannan illolin wallahi tallahi da aka haifar wa mutane wannan manufofin gaba ɗaya su ake ta cire wa mutane kwarjinin kwarjinin da ya kake ji in sallar idi ta zo yadda kake ji wataƙila da yawa a nan duk za ku je ku haɗu amma yanzu mutum kwanciyar da zai a gida kawai ya san cewa a makotansa ma ana yi zai sai wa minti goma zai fito da yadda duma bai je a sallah ya dawo ko ba haka wani amma da mafi yawanci za ga akwai guraren ko ka tafi masallaci idi ko ka tafi biyu ke mafi yawanci biyu ke duk an manya da ba ma iya gani duk muna ganin sa ana eh duk an manya su rimin nan zuwa duk da gurin da muka san suna zuwa su tsaya da ce wannan malamai da manyan gari a ta zuwa a gaisa babu wannan yanzu shi ne dama babba abin da ya jami da rai Allah ya zauke Allah ya gane da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ko kun zama ɗaukaka duk waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da ko kun zama ɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين